الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط نمما أناس مشربهم وزللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا هقة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم كدايكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan yammaci yau goma sha biyar ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ishirin da bakwai ga watan hudu 2021 gregorian calendar a muna na har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratul araf kuma yau za mu tashi aya ta dari da sittin daidai bayan da muka bayani jiya a inda Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin al'umman annabi Musa inda yake cewa min kan Musa ummatun ya haduna bil haqqi fa bihi yadiluna duk da cewa ga irin halin da 'yan bani Isra'ila suke Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani cewa a cikin sun akan samu mutanen kirki jifa jifa to sai Allah madaukakin da take ya ce wa ta bismillahir rahmanir rahim wa qata'alahum ithna ithnata asharata asbatan ƴaƴan bani Isra'ila inji Allah madaukakin sarki mun yanka su kashi kashi wato kenan har kashi guda goma sha biyu an kasa su kashi guda goma sha biyu asbadan dukkan su wato kenan jikoki ne na annabi yaqub annabi yaqub alayhi salatu wassalam shi da shine isra'ila yana da yaya guda goma sha biyu yayansa guda goma sha biyu nan duka suna su yayan ana kiransu asbab ma'ana jikoki mafrad dinsa shine sibtu ko da yake wani lokaci laraba suna idlakin sibtu a dan kansa amma dai almashhur shine jika ma'ana kowanne ɗaya daga cikinsu wayannan guda goma 'yan ɗaki daya da annabi yusuf da uwansa sun so biyu 'yan ɗaki daya to kowanne da nasa zuriyar 'ya'yansa banu yusufa banu banayamin banu waye banu waye hakan ne 'ya'ya to sai suka kowane kabila da tafiya ta tafiya sai zama kowanne dubban mutane ne wayannan duka banu wani ne wata gida yawan ce asbadan a yan bani isra'ila kamar kaba'il ne a larabawa zaka yi sai kabilan wani kabilan wani kabilan wani kabilan wani haka larabawa su ma suke kansu ko kuma kamar yadda quraisha suke akwai banu hashim zuriyar hashim bin abdul manaf akwai banu umayya zuriyar mai ya umayya bin khalafi akwai banu adi akwai banu taim da sauransu in a ƙurashawa ne hakan na suke wato kenan kowanne zuriyan gidansu za ka samu dubban mutane ne to su ma hakan nan suke umaman al'umma al'umma wahaina Allah madaukakin sarki ce sai muka wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa izi saskahu qaumuhu a lokacin da mutanansa suka nemi wata kinan sharwa a gare shi kenan anan su mutanen su suka nemi annabi Musa ya shayar da su ruwa ma'ana ya nema musu ruwa wannan kuma abinda malaman tafsiri suka ce wato kenan a cikin lokacin da suke cikin wannan baganiyar ne fitihi lokacin wannan baganiya kada faru annabi Musa alaihi salatu wasallam ya dabe su za su tafi jihadi suka ce ba za su yi jihadi ba aka ce su je jihadi suka ce ba za su je ba su fa suka ce tabbas har abada ba za su shiga wannan garin ba ma dama waɗanda suke jin tsoro a cikin garin ba za ba su fita ba to kuma mutum zai fita a garin sa ne dan ka zo yaƙe sa ka zo zaka yaƙe shi kuma ka ce ya fita a garin to saboda haka sai Allah madaukakin take yace da suka ki yace to gidan naku kuma ba za ku koma ba dan haka sai suka yi batan kai a jeji wannan batan kai da suka yi sai da suka yi shekara 40 a cikin jeji ba su ga gari ba to a wannan batan kan da suka yi shine suka shiga matsala ta abinci da ruwan sha da sauran wahalhalu to sai Allah madaukakin sarki ya wahayi annabi Musa a lokacin da mutane suka ce to kaga fa mun bata mun rasa yadda za mu ga rana ga kishirwa ga yunwa ga menene alal akalla a samu wani ruwan da za mu sha shine ma'ana izistas qahu qaumuhu qaumuhu lokacin da mutane suka mutanen su suka nemi ya shayar da su ruwa sai Allah ya masa wahayi wahayin da ya masa shine wato kenan yace anadar bi asaka alhajar ka bigi alhajara du wani dutse aka ce annabi musa ya daki wannan dutsen wato kenan da sandansa amma nan da aka ce alhajira kaga allil tarif ne kenan wani sanannen dutse ne sanannen dutse ne amma malaman tafsirin da suka fi karkata shine cewa a'a ba sanannen dutse bane nan al litarifil jinsi ne ai ma'anansa shine kowane irin jinsin dutse ka dauka ka buga kawai saboda idan aka ce al littarif ne wani sanannen dutse ne to kenan mujizar musa alaihi salatu wasalam ba za ta bayyana a fili bisa tsara in wani sanannen dutse ne malala dama da saddabararsu a jikin dutsen amma in aka ce kowane irin dutse ma'ana kowane irin jinsi na dutse tarif din a jinsi ne wato kowane irin jinsi ma'ana an san dutse kaza an san dutse kaza an san dutse kaza an san dutse kaza duk sanannu ne to kowane jinsi na dutse ka dauka idan ka buge shi wannan magana ta matsala inda ta ruwa ne ta riga ta kare a nan gurin don haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya samu dutse ko ma wani iri ne ya dauki sandansa sai ya buga Allah madaukaki zai ce fa bajasat min husnata asharata ainan sai ga wato kenan idaniyar ruwa guda goma sha biyu sun bubbugo in bajasa in kar in fajarat ai in ai kharaja min halma ai kharaja minha al'uyun idanuwar ruwa sai suka fito kenan dutsen sai ya zama ya fitar da kan famfo akalla a fahimtar mutum yanzu kan famfo guda goma sha biyu nan ruwa yana zuba can ruwa yana zuba can ruwa yana zuba can yana ruwa can ruwa yana zuba don haka su kabilu guda goma sha biyu sa ce to kowa su dauki kai daya saboda haka wani za su zo su sha ruwan su anan wayannan za su je ta can wayannan ta can wayannan ta can wayannan ta can kowa in su zo kunnawa kawai za su diba ta haka kada alima kullu na fi masharabun kowanne daga cikin su sun san mashayar su wannan kuma Allah madaukakin sarki ya musu haka ne na farko dan ya sauke musu wato kenan cinkoso ya kuma wato kenan karfafa musu dankon zumuntakar junansu ya zama wato kenan kabilan wane ta nan ne kamfan su kabilan wane ta can ne kamfan su hakan nan to wannan shine nema ta farko da Allah madaukaki sarki musu a wannan lokacin da suka shiga wato kenan tihu sannan sai Allah ce wa zalanna alaihimul gamama kuma sai muka sa gajimare ya zo ya musu inuwa kaga yawo suke yi ai kaga wasu ma malaman tarihi suka ce dutsen ma daukarsa suke suna yawo da shi in kun sai ku kunna na kun ga dama ku kashe suna yawo tunda ai neman gari suke yi bata suka yi a jeji kaga ba zai su zanna a guri ɗaya ba ba su kuma kowane gari suka ce yanzu to mun shawara tunda mun sun kasa gane hanya mu zauna a nan ba da haka yawo suke tunda yawo suke yi kuwa kaga dare da rana da haka zai involving wato kina shiga cikin rana kamar irin lokacin zafin mu na yanzu nan za su yi tafiya kuma dole da haka Allah madaukakin sarki daga cikin ni'imar da ya musu sai kawo ga jimare yana bin su zallanna alaihimul ghamama muka horar musu da wato kenan ga jimare ya zo ta kansu sadaka duk inda suka yi tafiya ga jimare yana bin su kaga kenan ba sa cikin rana kaga wannan shi ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji Allah madaukakin sarki to yanzu an an an magance matsalar kishirwa tun daga ruwa tare da su maganar zafi wanda zai hana su tafiya tun da gida suke so su tafi duk da ba za su isa gidan a wannan lokacin ba ita ma an warware ta tun da an musu inuwa yanzu a inuwa suke tafiya sannan sai maganar yunwa ta ka Allah ce an zanna alaihimul manna wasalwa sai muka saukar musu da alman shine wato kenan darba ai ma'ana arsal anzalna bi ma'ana arsalna sai muka hore musu wato kenan duk abin da suka je suka samu ko bishiya ko menene za su samu wato kenan abu mai zaki a cikinsa mai kama da zuma ɗanɗanonsa irin na zuma kamansa irin na zuma za su iya ɗiba su sha wasalwa da kuma wato kenan fakara muka akwai musu da fakara shine ake kai mata salwa saboda ka ƴaƴan fakaru za su zo su kawai sai su tara su kama su yanka su ci abinsu har ma suna yadda malaman tafsiri suka ce har ma suna iya yi in ayan sun zo sun kama in suka caji wani suka caji wani suka kai wani bai yi musu ba sai su sake shi sai da kama wani a kama sai sun zaɓi dakwale sosai irin wanda ya musu haka za su zo su yanka su gyara wato kenan su ci kayan su saboda haka kaga yanzu ta nan ma an magance maganan yunwa Allah madaukakin sarki duk ya musu tsabar gata da Allah yake wa'annan mutanen Allah ya ce musu kulu min dai ba timar razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka arzuta ku wato kenan da shi karaka suka dinga ci shekara da shekaru shekara arba'in kamar da muka faɗa a baya suna ba su da matsalar abinci ga zuma ga nama ni ba karshen daɗi kenan ban da wajen abinci ko naman ma kuma na tsuntsu wanda baya kawowa matsala a jiki sosai likitoci suka ce lamun tsuntsu da naman kifi ya fi komi wato kenan lafiya a jiki to shine Allah madaukakin sarki ya ya ba su gashi kuma kullum suna cikin inuwa kaga suna cikin AC kenan to duk wannan Allah madaukakin sarki ya hore musu amma duk da haka sai da aka samu matsala ta tare da su dan haka Allah madaukakin sarki ce ba ma zalamuna ba su zalunce mu ba tawaye da suka yi da kin biyayya ma Annabi Musa alaihi salatu wassalam ba su zalunce mu ba walakin kanu an fusami yazlimu amma kawo kansu suka zalunta saboda ai ba zai yi su tawaye Allah madaukakin sarki kuma su zauna lafiya ba dole sakamako zai zo to in sakamakon ya zo a nan ne za su san cewa da ruwa ake yin shayi wa in qila lahum uskunu hadhihi alqarya ka tuna kuma lokacin da aka ce musu ku zauna a cikin wannan garin uskunu hadhihi alqarya ko Allah madaukakin sarki ya ce musu wato kenan ku zanna a wannan gari an ce alqarya makanu yaskunu fihi an-nas wurin da mutane suke wato kenan zama a cikinsa to ka tuna lokacin da wanda kenan kamar ana umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuno lokacin da wannan abin yake faruwa ka tuna lokacin da aka ce musu ku zauna a cikin wannan karyar wa kulu min hakuci daga cikinta min haithu shaytun ta inda kuka ga dama wa qulu hittatun sannan kuma ku ce fatar mu Allah madaukakin sarki shine a sarayar mana da zunubanmu mu da zunubanmu wani kulul bawa sujjadan ku shiga kofar garin wato kenan kula masu sujjada in kun yi haka na gafir lakum qadiatukum wallahi za mu gafarta muku kurakuran ku gaba daya kuma bayan wannan ma sanidin sanidin musulmina wallahi za mu sakamtawa wato kenan masu ihsani amma abin mamaki shine fa badala allazina zalamu minhum قول الذي قيل غير قولا غير الذي قيل له azalma cikin sai suka canja magana da aka gaya musu sai suka yi wani abu daban farsana alaihim Allah madaukaki shi yace sai muka aika musu rijal min as-sama'i wato kinan azaba daga sama bima kanu yazlimuna sakamakon abin da suka kasance suna yi wato na zalintar kawo kansu Allah madaukakin sarki bayan sun yi shekara arba'in a cikin wannan baganiya a jeji sai suka roƙi a ba su dama su samu abin nan suna son sun gaji da wannan abincin da suke ci sun gaji da cin nama sun gaji da shan zuma sun gaji da shan ruwa kala daya sun gaji da kaza kaza kaza haba riga daya kai shekara arba'in da ita baka wanke riga kai a hole ba ina su kawai a ba su gari allah maɗaukaki su ce to shi kenan babu damuwa ga gari nan za a buɗe muku kofa yanzu za ku samu gari ɗayan kun je can gurin yanzu kun fita a cikin baganiya kenan saboda haka sai ku gode wa Allah madaukakin saki in za ku shiga garin wadkulul baba sujadan ku shiga ta kofar kuna masu sujada to saboda haka Allah madaukakin saki sai ya ce a'a da suka je badalal ladina zalamu kaulan garan ladhi kila lahum abinda aka ce musu sai suka canja an ce su shiga suna masu sujada sai suka shiga suna masu jantuwan dawo a kasa an ce su ce hitta sai suka ce hinda hitta shine wato kenan an ta hutta alaina rabbana rabbuna katayana ubangiji mu muna son ka kankare mana zunuban mu ka kankare mana Allah ka gafarta mana kamar dai neman gafara ne sai suka zo suna cewa alkama alkama alkama ita ce hinda maimakon hitta shine Allah ya ce baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum wanda suka zalunci daga cikinsu sun canja magana ba wadda aka gaya musu ta farko ba ita suka abin nan an faɗa musu abin da za su yi sun yi wani abu daban a aikace ku shiga da kuna shiga kofar ku yi sujjada wato kenan yanzu kun yi shekara arba'in a jeji ba ku ga gida ba ba ku ga iyalanku ba ba ku yi mene ba yanzu an dawo da ku ko kuna shiga ku faɗi ku yi sujjada ma Allah maɗaukakin sarki ta godiya a masallacin ko kuma kofar garin da sauransu da kun shiga yanzu kun kun samu kawo kanku sai suka ƙi yin sujada maimakon su je sujada a aikace sai suka ja tuwon duwawun su suka shiga haka kamar yaro yana yana koyon rarrafe din na haka aka ce su nemi gafaran Allah madaukakin sarki sai suka faɗi wata magana daban kaga sun canja a nan ne malaman tafsiri suke cewa idan Allah madaukakin sarki ya sa mutum abu to mafi alkhairi shine yayi wannan da sun yi fadi da sujada sun nemi gafaran Allah madaukakin sarki shikenan matsala ta riga ta tafi an gama da wannan sai a ji wani layin kuma daban amma sai suka canja kenan in Allah madaukakin sarki ya dora mutum wani abu sai yayi wani abu daban to wani abu kuma daban zai biyo baya da nan ne wasu malamai suke tsanantawa a wajen bid'a bid'an nan kaulan ko fi'ilan duk da cewa wasu malamai suka ce da lokacin sun shiga da kokarin yin sujadar ko da sun canja kalmar da aka gaya musu din amma kalmar da suka kawo din mai ma'anar wannan ce kamar misali an ce hitatan hitatan sai suka ce a a Allah magafir lana Allah magafir lana ai du ma'anan su daya to za a iya amfani da makasudin su suna Allah madaukakin sarki zai abina wasu kuma suka ce a'a tun daga kalmar da aka lakana musu hitta hitta hitta to ita ya kamata su yi suna fada neman gafara neman gafara neman gafara kar su canja to amma sai suka canja don haka Allah madaukakin sarki yake cewa sai ya aika musu da azaba a sakamakon canja wannan saboda ga shi yasa kullum ake cewa mutum a addini ya tsaya ya karci mai shari'a ta ce kuma ya tsaya a iyaka yadda shari'a ta ce to ya fi zaman lafiya ya fi zaman lafiya a gare shi yau ko da karatun alkur'ani ne ka karanta yadda aka saukar ya fi ka jawo ta baya yanzu wani saboda tsananin gwaninta sai ya faro da amin walabdalin sai ya bayo fatiya sai ya dawo maka da ita ta baya gwaninta ne ake amma kaga baddala kaulan garan da zikila bandala kaulan garan da zikila lahum ba haka aka ce a karanta alkur'ani ba ko zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ga yace a zanna a zikiri mutum ya je wani nasa nau'in zikirin daban to kaga a magana ko a aikace sai ya zama wato kenan ya saba ma ka'idar yadda aka saka to fa matsala za ta iya biyowa baya da yayi hakuri yayi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wato da shi ne fi masa wato kina alkhairi wannan kenan na biyu malamai suka ce da Allah maɗaukaki sarki ce in sun shiga su faɗi su sujjada akwai ishara cewa duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka wata ni'ima to kai wa Allah maɗaukakin sarki sujjada don gode wa Allah maɗaukakin sarki shi ne ake kira su sujjo da shukur manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya ci makka da yaƙi sai sun koyar da kansa yana kankan da kai yana ma Allah maɗaukakin sarki godiya malaman tarihi suka ce har sai da haɓarsa ta yi kusa ta taɓa doron raƙuminsa da yake kai ya sun koyar da kai haka yana tafiya yana tafiya yana tafiya kankan da kai wa Allah ni da aka kore ni a makka yau gashi Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ce laraduka ila ma'adi ko Allah zai dawo da kai gashi Allah ya dawo da ni kaga wannan ba karamin nasara bane don haka sai kankan da kai a gaban Allah har ya isa masallacin ɗakin ka'aba sannan ya yi alwala ya yi sallah ya gode wa Allah maɗaukakin sarki saraka duk abin da Allah ya ba mutum na alkhairi to sai ya shukura ya nuna ya gode wa Allah maɗaukakin sarki lokacin da aka ci kasan farisa da yaƙi lokacin da aka shiga har cikin garin mada'in sa'ad bin abi waqasim abin da ya fara yi kenan ya je ya godiya wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin alwala da sallah a cikin garin shukurar lillahi to haka mutanen bayan Allah suke duk abin da ya same su suna yin wato Allah madaukakin sarki godiya su samu lokaci su ware su samu guri su kankan da kai su gode wa Allah madaukakin sarki nuna cewa wato kenan sun ji daɗin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ba su musu saboda haka haka ya kamata ce wato kenan mun koyi kar ya zama mun canja mu shiga cikin wadan ladina zalamu kaulan garin ladi kila lahun su wa'ancan Allah ce ya aika musu rijisa min samai azaba ar-rijis yana nufin azaba wato kin daga sama sakamakon wato kina abin da suka yi zalin shi to mu je malam
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم هيتانهم يوم صبتهم شوعا ويوم لا يصبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله مدوكي ذلك ce was'alhum ko ka je ka tambaye su ya Muhammad ana umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tambaye su amma wace irin tambaya aka ce tambaya ta tabbatarwa abinda suka sani a cikin littafin sunan ya nuna musu ya san shi kenan aje ya tambaye su akan bai zai tambaye su an qaryat lati kan hadratul bahar dangane da wannan karyar da take bakin kogi akwai wani gari da yake a bakin kogi wannan kogi malaman tafsiri wasu suka ce madiyana ne wasu suka ce a a tabarayya wasu suka ce a a tsakanin madiyana da wato kenan tabarayya ala ayi halin a bakin wannan kokin da ake kiransa red sea albahar al'ahmar a nan ne garin yake gari ne a bakin kogi kaga automatically mutanen bakin kogi musamman a shekarun baya kai har zuwa yanzu ma za ka samu wato kenan kama kifi yana daga cikin sana'unsu to wannan a jika tambaye su yahudawa ne a cikin littafin kuka akwai labarin wa'yansu mutane ne da suka zanna a bakin wani kogi wanda yake a lokacin da suka zauna izi a duna fisalti lokacin da suke ta'addanci ranar asabar me yasa aka ce suna ta'addanci ranar asabar Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zaba mana juma'a ya zaba musu juma'a suka ce ba su son juma'a asabar suke so ta haka sai Allah madaukakin sarki ya ba su inna ma ju'ila sabtu alal ladina tarfu fihi sun yi sabani sun kasa ganewa suna su wasu ce kaza wasu ce kaza wasu suka daga bade suka nuna asabar suke so Allah ya ce ya ba su asabar din kenan da juma'a suka zaba wala da sun samu sauke irin namu yanzu kaga mu a cikin tsarin mu babu inda aka ce ranar juma'a mu daina yin aiki ranar juma'a zaka je gonarka zaka je kasuwarka zaka yi tafiya zaka yi komai da komai illa iyaka kawai idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fasaw ila dhikrillah ya ka dan wannan lokacin ne wannan ko ko ba ranar juma'a ba in kira sallah azhar muna tafiya mi kada ka sallar juma'a iya kawo wannan lokacin ne kawai amma idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wa tabghu fadlallah su kuma jarraban da Allah madaukakin sarki musu sai ce to shikenan rana asabar din na baku ita ko hole kaga shi ban lagan lagon lai yake nago ko hole kar kowa ya je aiki haramun ne ayi aiki rana don haka sai zama suna ta'addanci a wannan rana me yasa suke ta'addanci istatihim hitanuhum yawma sabtihim shura'an lokacin da kifayensu suke zuwa musu ranar sabti din ranar asabar din nasu wato kenan shura'an in an ce shura'an ai zahiratan alal ma sun ba nuna gadon bayan su in kife na tafiya akan ruwa haka kaga gadon bayan sannan ko sai ka dinga ganin suna ta haka suna ta haka suna ta haka din nan to wannan shine ake kiransa shura'an ranar asabar sai kifi su zo bakin kogi su yi tawalwalarsu su yi tawalwalarsu manya-manya da ƙanana-ƙanana su yi ta yawonsu su yi ta wadaka su yi ta wadaka yadda suke so amma kuma yau ma layas bitu na latatihim ranar da ba sa yin asabar ɗin sai su nemi kifin sai su rasa wannan shine jarabawa da Allah madaukakin sarki wato kenan ya musu sadaka Allah madaukakin sarki ya jaraba kowa yana abin sai ya kawo maka wani jarraba ta yadda za ka ga abu na haram amma ya zo maka ta hanya mai sauki za ka iya sakon mutane ba sani ba za ka iya sakon da dabara za ka iya da sauransu amma jarrabawa ne daga Allah da kuke sarki kai ne shugaba hakkin al'umma ya zo ta hannunka kuma duba su sani ba in ka sa aljifin kama ba wanda ya sani amma fa ce kai aiki mai mutane kaga tunda ba kowa wanda ya sani ba kaza kaza kuma ma sai ka iya sakewa cikin aljihunka kaga ba matsala to wannan jarabawa ce ta ubangiji Allah ba da bakin sarki duk lokacin da irin wannan ta faru sai mutum ya zama ya abin nan yawma la yazbituna la tatihi duk ran da ba sa yin asabar rannan kifin ba zai zo musu ba Allah ce kazalika nabluhum kama haka nan wato kenan muka jarrabe su bima kanu yafsukuna da abin da suka kasance suna yin wato kenan fasikanci wato kenan a cikinsu shine aka ce sai suka yi wa Allah madaukakin sarki hila sai su zo san ranar juma'a sai a sa wani guri duk inda kifayen suka zo sai a killace su ko kuma a dana tarko ta yadda ran asabar inda zai fito bakin gurin nan yau da kana sai ya shigo ta wannan amma in ya shigo kuma ba zai fita ba sai a yi gura ko undurutu ko kuma wasu dabaru ne na kama kifi lan asaba za su shigo kaga su manya manya manya amma kuma an tare ko kuma a tona rami sai sun gama shiga sai a je a gine bayan don haka ba su kama kifi ranar asabar ba sai washe gari lahadi sai zai su ta ɗiba kawai sai zai su ta ɗiba su ta ɗiba su ta ɗiba su ta ɗiba ai ba su kama ranar asabar ba ko ranar lahadi suka kama kifi yawwa to amma kuma kaga kamar sun yi wa Allah madaukakin sarki wayo ne hila kenan to sadaka wannan shi Allah madaukakin sarki yake cewa mun jarrabe su da abin da suka kasance suna a kansa na wato kenan fasikanci don haka malamai suke cewa kullum wato kenan manufar mutum ya zama ta alheri ne ta bin shari'a ba ta wayo ta wajen taka shari'a ba mun sha bayani akan wannan duk abin da ba halal bane ta wayo da dabara ya shigo ba zai zama halal ba ba zai zama halal ba ba a yadda da suka ce duwanda ra'ayi ra'ayi a ra'ayi ra'aya ne ra'ayi guda biyu ne ra'ayin yi ayyudal haƙa ra'ayi na farko yana ƙarfafa gaskiya ba zanen wa muwafikan lin nususi wanda ya zama bai ci karo da nasosi na shari'a ba to wannan malamai suka ce ra'ayi ne hasanu amma in ra'ayi ya saba ma gaskiya ya saba ma wala tu ayyuduhu nusus shari'a nasi na shari'a ba zai karfafa shi ba wannan ra'ayi suka ce mummunan ra'ayi da haka salaf ba su karban wannan sannan suka ce alhilatu hilatani dabara da wayo shi ma kala biyu ne duk hilar da za ta ce maka a karbi hakkin mai hakki a ba shi kayansa suka ce wani mai kyau ne hila da za ta tabbatar da gaskiya suka ce wani mai kyau ne hila da za ta kame wanda yake zaluntan wani dabara ce amma za ta kame wanda yake zaluntan wani ya zama bai yi zaluncin ba da sauransu duka wa'annan dabaru ne wanda ya karanta littattafai musamman na alkalanci zai ga irin wa'annan abubuwa kala-kala amma in dai an yi shi ne don taimakon gaskiya kwato wanda aka zalunta hakkinsa kame mai zalunci kar ya yi zalunci da sauransu to irin wannan aka ce babu matsala akan irin wannan hila din babu matsala akan hila misali aka ce wani mutum wata mace tana kawo kara gurin wani ta yi ta yi mijinta ya sauta ta yi ta yi kuma yana zalintanta yana zalintanta duk dabara kuma ko ta je gaban alkalai to ya san yadda zai iya fita ta haka babu yadda za a yi sakin ya zo to sai gurin wani alkali da ya duba ya bincike tabbas zalintanta ake wannan matar abin da ya fi mata alheri da kwanciyar hankali kai a raba auren kuma ya kange ta kowane irin hanya da hujjoji sai ya ce mata to shi kenan ki zo ki kawo kararsa idan kin kawo karar tasa ki ce ya sake ki in ya ce ba zai sake ba za a tambaye ki kotu za ta tambaye ki me dalilin ki sai ki faɗi wani laifi dangane da wato kenan mazakutarsa ko al'aurarsa sai shi ta ce ai gashi gashi kaza kaza kaza sai alkali ce haka ne yace ba haka bane ranka yace to shi kan kai wani da wani ku je ku bude a duba sai ce na sauta ya rubuta takarda ya rubuta takarda ko sai ba ta ba zai yadda a ji a masa ba to kaga an yi haka dan a karbi haƙƙin wanda ake zalunta to shi kan irin waɗannan amma idan hila ta zama wayo za a yi wa Allah ko kuma za a mai da gaskiya ta zama ƙarya ko za a mai da mai laifi ya zama marar laifi ko marar laifi ya zama mai laifi ko za a binne wani abin da ya kamata a ce an bayyano da shi ko za a bayyanar da wani abin da ya kamata a ce an binne shi to irin wannan hila ita ce wannan alkur'ani yake magana akan wannan saboda aka ce wannan haramun ce wato kenan mutlakan kar a yi shi kaga su sun yi wa Allah madaukakin sarki wayo ne sayyidina umar Allah maɗaukakin sarki ya kara masa da aka ce masa samarata yana sai da giya ko ya sai da giya ya taɓa sai da giya sai ya ce katalallahu samarata Allah wadan samara bai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sai da giya da kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi mana cikin la'anar Allah maɗaukakin sarki bane kaga bai bai abin nan ba shi bai sha giya ba ko amma dai da ta zo hannunsa kawai sai ya sayar ya shake yan kwabbansa aljihun zai ce bai taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ce qatala Allahu al-yahuda fa inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha jamiluha yace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine mai yahudawa da Allah ya hana musu cin kitse sai su gyara shi ai ma'ana a jamiluha azabuha sai su narkar da shi su tara yin yawa sai su kai ba ga su ai sayar fa aka lusa mana sai su ci kudin ko Allah ya haramta cin mushe ga bijiminka ya mutu ba masu cin mushe sun zo to nawa za ku biya ka kai baka ci mushe ba ko amma ka karbi kudin mushe ka ci yanzu ka yi wa Allah wayo cewa kai ba mushe ka ci ba ga kudi ne a aljihun ka kaje ka sai nama mai kyau ka ci to duk abin da kai irin wannan dabaran da wayan to Allah madaukakin sarki ya haramta wayannan yan bani Isra'ila sun yi wannan dan haka Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe su saboda hila da suke yi wato kenan ta fasikanci ce kazalika nabluhum aina kabiruhum bima kanu yarsukuna saboda fasikancin da suke wato kenan aikatawa to mu je mala وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسعين Allah madaukakin sarki ce wa ista'adhana rabbukum ko ai wa iz qalat ummatun minhum haka ne wayannan mutane lokacin da suka je suna su suna dabara suna kama kifi ranar asabat amma kuma ba ran asabar din suke kama shi ba tarko suke saka shi sai ranar lahadi sai su je su abin nan to da suna yin wannan al'umma sai ta kasu kashi biyu kashi biyu kashi daya sai suka je suna yi kashi da kuma suka ƙi su waɗanda suka ƙi yin su ma sai suka kasu kashi biyu sai wa'in suka je suka yi wa'azi suka ce musu kar ku yi kar ku yi Allah ya hana kar ku yi Allah ya hana wasu kuma suka ce ina ruwanku da su ina ruwanku da su to shine Allah yake ba mu hikayar wannan abu yake cewa wa iz qalat ummatun minhum ka tuna ya Muhammad lokacin da al'umma daga cikin su suka ce limata izuna qauman Allahu muhlikahum ko muhlikuhum me yasa kuke wa'azi a mutanen da Allah madaukakin sarki zai halaka su kun je kuna wa'azi ina ruwan ku da su kuke ta musu wa'azi ai kun san sun riga sun halaka Allah madaukakin sarki ba da ya kyale su ba da haka babu amfani musu wa'azi ku daina musu wa'azi me yasa kuke musu wa'azi an wazibuhum ko kuma Allah zai azabtar da su me yasa kuke wa'azi a mutanen da ta azabar Allah ne za su da ai sun san gaskiya suka ki suka je suke wannan wato kenan su din kenan ko Allah zai azabtar da su azaban shadidan azaba wanda take mai tsanani kaga ne jama'a yanzu nuna cewa wa'ansu sun je sun yi wa'azi wa'ansu kuma suna jin kunnan masu wa'azin cewa ba sai kun musu wa'azi ba wa'annan mutanen sun san abin nan ba kyau ina ruwanku da su Allah zai halakar da su ko kuma Allah madaukakin sarki zai azabtar musu zai zai azabtar da su qalu su masu yin wa'azi sai suka ce a'a muna yi ne maziratan ila rabbikum ko saboda neman hanzari zuwa ga ubangijinku kar Allah zai ya kama mu kun ran san matsalar rashin yin wa'azi Allah madaukakin sarki ce ai wa'azi wa'azi yana amfana da haka mu ma mun yi wa'azi ne la'allahu ya taquna ko sa sami tsoron Allah madaukakin sarki su daina yin wannan abin ko kuma alal akalli ko ba su daina ba mun samu uzuri a gurin ubangiji ma'aziratan ko ma'aziratan ne ma'aziratan ila rabbikum mun yi dan neman wato kenan hanzari ne daga ubangiji kar Allah ya kama mu da cewa ba mu magana ba saboda in ba a yi wa'azi ba kaga daga baya mutanen su aka ce luyina ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa min maryam dalika bima asaw kanu ya'tadu menene ta'addancin da suka yi kanu la tanahuna an munkari ba sa yin wato kenan hani akan munkari ba sa yin wa'azi Allah madaukakin sarki sai ya la'ance su to kaga mu ma ba za mu so la'anan Allah ta zo ta same mu ba dan haka mun yi hakan nan ne wato kenan saboda neman usuri daga gurin Allah madaukakin sarki kenan yanzu idan ana fasadi wajibi mutane su yi abin nan annabi sallallahu alaihi yake cewa la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tanhauna 'anil munkari ala yashkana Allah an yabasa alaikum iqaban minhu ko dai ku yi gargadi ku yi wa'azi abinda ba shi da kyau ku ce ba shi da kyau ku hana ko kuma Allah madaukakin sarki ya kusa ya kawo wato kenan azaba ta zo ta same ku ita kuma azaba in ta zo ta la tusibanna alladhina zalamu minkum kassa ba za ta ware masu laifin su su kadai ba yanzu an tashi kifa garin nan ko a dalilin saban wa'ansu yan garin sai a halaka mu gaba daya ko aka rike ruwan sama ba zai tsaya a gonar su ba sai zama duk gonakin mu an abin da su ko aka aiko wani annoba take kashe mutane ko sai ta bi gida gida gida gida gidan kowa sai ta abin nan to saboda haka amma in an yi wa'azi yanzu an samu uzuri a gurin Allah madaukakin sarki kuma yana iya yiwuwa maka ne aka ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin yana iya yiwuwa ya amfane su su ma kuma da wannan mizanin suka auna Allah madaukakin sarki ce falan ma nasu ma zikiru bihi lokacin da suka manta abin da aka musu gargadi ma'ana an yi gargadi sun ke an yi gargadi sun yi ke an yi gargadi sun ke an je nan ladina yanhauna an su sai muka tsamar da waɗanda suke hana mummunan aiki din su sai muka tsallakar da su su sun tsira azaba da ta zo ba ta same su ba don haka ba su halaka ba dama sun ce ma'azartan ila rabbikum ko yawwa wa akhadna alladhina zalamu amma wanda suka yi zalunci ta hanyar yin su da hila su kama kifi ranar asabar amma ta hanyar wayo to su din sai Allah ya ce mun kama su bi azabin da isin da azaba wadda take wato kenan mummunan gaske bima kanu su kuna saboda abin da suke na fasikanci kenan in mutum ya taka haddin shari'a abin da yake fasikanci ne da haka fasikanci shine keta haddin shari'a kawai duk abin da mutum ne yayi wanda ba daidai ba sabanin abin da Allah yake so wannan ana kira ya ya ya sabanin abin da Allah yake so wannan shine ake kiransa wato kenan fasikanci da haka Allah madaukakin sarki sai ya tsirar da wayancan mutanen sai tsirar da wannan mutanen anan kamar da muka faɗa malaman tafsiri sun kasa mutanen kashi uku suka ce kashi ɗaya sun yi barna sun yi su kashi ɗaya sun yi wa'azi ko kashi ɗaya ko ba su yi wa'azi ba ba su yi su ba da Allah maɗaukakin sarki ya tashi ba da labari sai fara maganan wa'anda ba suka ƙi yin wa'azin ko da ba su yi ba ya ce wanzu kalar umartun min hulimata izuna kamar lillahi mulika su wanda ba su yi wa'azi ba ba su je sun yi su ba da su Allah maɗaukakin sarki ya fara amma da aka tashi maganan azaba da ta zo ta da wanda aka tsere sai Allah ce an jainar ladina yana hauna an su wa'anda suke wa'azin nan ne su ne muka tsere sannan su kuma masu laifi ce a kazanan ladina zalamu su kuma sai Allah ce muka kama su da azaba to ina ɗaya jama'ar wanda su ba su yi wa'azi ba su ko ba su yi su ba sai Allah ya shuru bai maganan su ba to yanzu a wani matsayi za mu saka su eh su ma suna masu laifi da haka su ma suna cikin halakaku kenan da haka a wani lokacin an halaka su ko shi kenan mun yi tufagi duka eh sun tsira ko ba su tsira ba qur'ani bai nuna mana sun tsira ba ya yi shuru a absa ko? sadaka karrida karrida eh babu yadda za su tsira
saboda Allah ya musu umarni da yi da su yi wa'azi kuma ba su yi wa'azi ba to wannan shine ra'ayi na farko na malamai suka wasu malaman suka ce su din ma ba su tsira ba saboda me idan masifa ta zo ta la tusiban allazina zalamu minkum kasa sadaka da masifa ta zo ta hade da su na biyu kowa ba su yi wa'azi ba ka kuma an ce kanu la na hauna an munkarin fa'aluhu ko shine dalilin da lu'ina allazina kafaru da sauransu wannan shine ra'ayi na farko na wasu daga cikin malaman tafsiri wasu malaman kuma suka ce a'a ina ai sun tsira sun tsira daga ciki wanda suka yi idnabi akan wannan akwai ikrima almajirin abdullahi dan abbas ya ce na tambaya abdullahi dan abbas na ce wayannan ɗaya jama'ar su ina suke daga sun halaka ne ko ba su halaka ba su ba su yi su ranar asabar ba duk da cewa ba su yi wa'azi ba abdullahi dan abbas ya ce a to sai da su tsira ikrima ya ce sai ce masa a to me zai halakar da su me zai halakar da su ikrima ya ce ban gushe ba ina muraja'a ma abdullahi dan abbasin sai da na fahimtar da shi cewa sun tsira sai ya yarda cewa sun tsira kun ga abin wato yana bukatar zunzurutun fahimta yawa yadda mai kashaf tasirin kashaf ya yi bayanin al'amarin ya ce wayannan mutanen sun tsira menene hujjar ka akar makallahu sun tsira ya ce dalilai da yawa dalili na farko yana iya yiwuwa wato sun yi wa'azin sun yi wa'azin sun yanke kauna ta aka ba sa sama kowane je bata lokacinsa domin wa'azi a inda yake amfani ake yi in ya zama wa'azi baya da amfani to babu amfanin yinsa ta aka kun lura a cikin siyakar wazar suka ce ma limatu izuna qauman lillahu muhlikan dan me ma za ku bata lokacin ku kuna wa'azi a mutanen da Allah zai halakar da su kawai sun riga sun yanke kaunan cewa waɗannan mutanen ba za su dauki wa'azi ba sannan na biyu suka ce sun na farko ba su so ba kuma sun ki abin a jikin zuciyarsu tunda ba su yi ba ko ba sa so har ma sun dauke su kawai irin wannan an fitar da su a cikin lissafin nan ne da aka shi yasa kawai su halaka ku ne to kenan wannan su ma suna cikin wa'annan za su tsira Allahu ta'ala ala ra'ayi na biyu kenan na uku malamai suka ce a'a da ba su je sun yi wa'azin nan ba suka yi wasa rere da al'amarin wa'azi duk da je ba su yi laifi ba da aka zo bayanin natija Allah sai ya wasarere da lef- da da, da ambaton su su yi ma bai amma ambaci halin da suke ciki don haka halin da suke ciki Allahu a'lam eh kaga Allah bai ambace su ba ya ambaci masu laifi akazan alladhina zalamu bi azabin ba'isin an jana alladhina yanhana an su'i yadda suka yi wasarere da wancan abin sakamakon su sai Allah ya yi wasarere da shi don haka shi ya san yadda inda suka ya san yadda suka bi Allah ta'ala alam saboda eh a'a tarjihi ka ai ba za mu ki da Abdullahi dan Abbas ya karkata ba saboda ikrima a matsayin sa na almajirin Abdullahi dan Abbas ya yi kokari ya kwambinsin Abdullahi Abdullahi kuma ya yarda cewa eh sun tsira sun tsira saboda dalilan da za su sa a azabtar da su ba su bayyana a fili sosai ba ba su bayyana a fili an nuna ba su yi wa'azi ba amma fa an nuna a ransu baya son abin da suke wayan suke eh sannan kuma yana iya yawa sun yi wa'azin sun gaji sun watsar ne saboda yanke kauna yau ya nuna kuma cewa suna jin haushin wa'ancan mutanen tunda sun ce qaumun illahu muhlikahum aw mu'azzibahum kaga suna jin haushin wancan wancan ba komai yasa suke jin haushin su ba saboda abin da suke na sabani wallahu ta'ala a'lam
sahib zunnun shi ma fa kaga zannun mm zannun Mm.
sahibul hud mm yayi wa'azi yayi wa'azi sai ya gudu sai ya gudu yawa to kaga shi ma kai ne yawa to kaga shi shi ma eh baya tare da mutanensa ba eh yarda da abin da suke ba kuma ya musu wa'azin ma amma da ya daina wa'azin ya tafi eh sai kuma aka kama shi da laifi eh an kama shi da lafi amma an tsere da shi sai ya sai yau sai aka kan da da da ba dan abin da yake cikin zuciyarsa na jin haushin abin da suke yi barnar ba da in ya shiga ruwan na kifin ma ba zai zai haɗe shi ba ruwan ne zai kashe shi yawa wasu ruwayoyi suka ce Allahu alam bi sai hatiya kifin da hadisi aka ce to kurkuku fa muka saka shi karka karye kashin sa ka je ka zanna da shi kawai yawwa Eh, saboda haka ba shi yayi fushi ba to a je mana shi anan gurin saboda haka daga baya aka ce to da- da- da- bayan ya huce a fu- a fushin nasa kuma ya dawo hayyacin sa yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aka ce to je ka aje mana shi a waje eh to ka gani wallahu ta'ala alam Allah ta fala matan lokacin da suka keta haddi an manuhu anhu akan abin da aka hana su suka keta haddi ko suka je suka ci gaba da yi kullum lahum sai muka ce musu kunu kiratan khasiyina ku zama wata kenan birara duk ku zama barara khasiyina wanda suke kaskantattu kaga kenan dan adam dama Allah ya ce laqad khalaqal insana khalaqal insana fi ahsani takawin sun maradadahu asfal safilina suna mutane masu hankali ƴaƴan bani isra'ila jikokin annabawa ko kakanninsu annabawa yanzu sun zo sun watsar da mutuncinsu sun zo suna sabawa Allah madaukakin sarki Allah ya ce to ku zama burara kaga sun fita cikin hayyacinsu yanzu sannan kuma buraran ma kaskantattu biranen makaskantattu nan ma malamai wasu suka ce Allah madaukakin sarki ya mai da halittarsu wato wa khalakan halittar su ta zama ta biri ɗabi'un su ta zama zabiri wasu malamai suka ce a an mayar da su burara ta hanyar hali da ɗabi'a sai zama mutane ne amma kuma aikin su duk na biri ne saboda barna kawai suka fita a cikin hankalin su suka zama duk abu na shari'a ba sa yin sa to kaga wannan sai ya zama kenan an samu hujja cikakkiya ta wajen wata kenan kama su ala ayi halin zahirin nasi ya nuna cewa an mai da su barara na zahiri Allah madaukakin sarki ce kunu kiradatan khasiyina akwai ayoyi da dama da nasosi na hadisai da suka nuna cewa an shafe su sun zama barara wa'ansu su an mai da su wato kenan alhazir kamar da Allah yake cewa eh, menene Allah ce bana nuna maka kul hal unabiyukum bil aksarina a'malan go Mm-mm, ba wannan ayan ba da Allah yake cewa wani wanda ya ce wa abada dagut din nan da ƙarshe malla anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'alahu al-qiradata wal khanazira wa eh yau kula hal una kula hal unabbiukum bi sharrin min zalika wa subatin inda Allah go bana gaya muku labarin wanda su fi kowa sharrin makoma a gurin Allah madaukakin sarki ba sune wa ne man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal kanazira wa abada tagut kaga abubuwa da yawa na laifi haka ya tabbatar da cewa wannan ayama ta tabbatar da cewa sun zama biri wai sun su kuma wata kenan sun zama alkazir to mu je malam
وإن تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah madaukakin sarki ce wa ista'azzana rabbuka ka tuna lokacin da ubangijinka ya shelanta ai ta'azzana mi ma'ana azana ai a alana lokacin da ubangijinka ya shelanta ya sanar Allah ya faɗa balo-balo a mutane da jama'a gaba da cewa me la yab'athanna alaihim wallahi sai Allah ya aiko musu wato kenan man yasumuhum su al'azabi wanda zai rika ɗanɗana musu magunyar azaba Allah maɗaukakin sarki wato kinan ya yi alkawari ya sanar cewa zai rika aiko musu da wanda zai ɗanɗana musu mugunyar azaba ila mil kiyamata zuwa ga ranar tashin alkiyama tun daga wancan lokacin Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari to amma nan da ke la yaba sanna ai la yanzilanna Allah zai saukar musu ko kuma albi'sa tana nuna wato kenan mudda za a yi wato kenan zamani zamani ba alatattara alatawali ba ne a'a jifa jifa wato kenan Allah zai rika aiko musu don haka kan lura tarihin yahudawa kamar da wasu malamai suka ce ai buktu nasar ake nufi ko kuma mutane kamar busan kamar jaluta ko kuma mutane irin su salahuddin Allah maɗaukakin sarki jifa jifa idan suka ci gaba da barna ya yi alkawari zai rika aikowa ana checkmating din su ana wanda zai zo ɗanɗana musu wato su al'azab mugunyan azaba sai sun zauna wato kenan sun shantake suna ga sun mallaki duniya sai Allah ya wani sai zo ya wargaza da haka sai ya zama yahuda sun zauna ba su da gari ba su da ƙasa ba su da abin nan har sai a wannan lokaci namu ne yanzu suka samu ƙasa tasu ta kansu a tsakiyar wato kenan musulmi saboda haka wasu malamai suke cewa kenan alkawarin da Allah madaukakin sarki na cewa la yab'athanna Allah zai aiko musu wanda zai zai zai dandana musu mugunya azaba ila mun kiyamati kat tawaqafa ta riga ta tsaya me yasa ta tsaya saboda yanzu yahudawa suna da kasa tasu ta kansu kuma sun samu tamakuni wato kenan a ban kasa wasu malamai suka ce a ba haka bane wannan magana ta Allah tana nan har duniya ta nade Allah zai rika aikowa kuma su sun fi kowa sanin wannan shi yasa yanzu suka yi tunani yadda za su yi control din dukiya ta duniya gaba daya saboda dukiya da ita ne karshen fawa wanda za ka iya manipulating komai da komai kamar ɗayan da ka ga dama ka sa a kashe wanda ka ga dama ka yi abin da ka ga dama na farko sun samu wato kenan ki na fawa guda ɗaya na biyu kuma za su yi amfani da ita don kar wani mutum wanda zai zo ya ɗanɗana musu mugunyan azaba ya zo saboda duk inda suka ga threat a duniya a gare su to za su yi amfani da dukiyarsu da fawa su murkusa wannan gurin kaga kenan sun tare to sai suka ce kenan yanzu wannan shine ma tabbacin cewa eh lalle zamani zai zo da yahuda za a rusa su yanda fir'auna yake kashe 'yan bani isra'ila don kar musa alaihi salatu salam ya bayyana haka kuma sai da allah yake cewa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzaruna da fir'auna da hamana da rundunoninsu abinda suke tsoron zamu nuna musu sai ya faru don haka yanzu yahudawa abinda suke tsoron shi ma zai sake faruwa yanzu duwelin da suka yi a palestine a cikin isra'ila a tsakiyar musulmi to bakin cikin da suke gudun allah zai aiko shi sai an zo an daga kasar isra'ila cincincin an hantsala yahuda sun sake koma su fa zuwa duniya su sake rasa kasar da za su zauna a cikinta yanzu abin da ya sa suka samu suka haɗe kansu kawai da shek bandawo yake nuna yake nuna cikin tafsirinsa shine cewa musulmi yanzu ba sa aikin da ya kamata a ce sun yi to shine ba su wannan tamakunan da zarar musulmi sun farka sun gano cewa sun fada cikin kuskure yanzu za su gyara za su yaƙi huda da abin da Allah ce su yaƙi shi da niyyar da Allah maɗaukakin sarki ya ce da kusanci da Allah maɗaukakin sarki to a rana ɗaya Allah maɗaukakin sarki duk zai tsinka wancan abin nasu kamar yadda ya tsinka na fir'auna saboda haka kenan wannan aya ba ta yi tawakkufi ba har duniya ta naɗe ba yahude ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba yanzu me yasa suke so su rage population ɗin duniya me yasa suka kawo corona me yasa suka sun san ƙarya ne sun san cewa kaza ne yanzu da ƙarfi suke kokari sai sun kawo virus ɗin sun injectin muku amma duk da haka wayan kuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirina saboda haka yanzu abin da yasa yahudawa suke wada kasu a duniya shine musulmi ba su kai iyaka yadda ya kamata a ce sun kai ba a addinance a duniya baki daya da zarar musulmi sun dawo hayyacin su sun dauki littafin Allah sun samu tsika tsakaninsa da ubangijin su to Allah madaukakin saki zai wargazar da al'amarin yahudawa kamar yadda ya shafa ruwa a baya kamar yadda ya shafa ruwa a baya amma zuciyar mu ta riga ta mutu ta riga ta mutu ta Allah bada kuke saki ya sauka Allah ce zai aika musu manyan su muhun suwal azabi wanda zai ɗaukaka zai ɗanɗana musu wata kenan a mugunyar azaba har ya zuwa ranar tashin alkiyama ko inna rabbaka tabbas lalle ubangijinka da sari'ul iqabi wallahi mai gaggawar azaba ne mai gaggawar azaba ne duk lokacin da mutum ya saba wa Allah Allah madaukakin yana gaggawan kama shi yana gaggawan kama shi don haka ake cewa mutum kar ya zama ya yi rashin sa'a kana mutumin kirkinka wata rana wani abu ya ɗiɗe ka ka je ka faɗa cikin abin da ba shi kenan ba Allah a halakar ka anan take kaga sai ya zama matsala kenan sai ya zama ka shiga inna adakun la amal amal ahlil jannati hatta idan ma yakunu bainahu wa bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha da yawa ana samun irin wa'annan duk lokacin da zaka yi aikin sabo ka ji tsoron cewa karfa a nan ne za a karbi wato kenan ranka da yawa mutane sun haɗu da wannan matsala din da yawa mutane sun haɗu suna mutanen kirki da zaran sun bar harin kirkin ashe kuma sun zo kusa da ajalin su shikenan sai su tafi akan wani kuma ya asallahu al'insana alama mata alaihi duk abin da mutum ya mutu a kansa a kansa za a cikin za a tashi shi wayan da wala gafurur rahim kuma lalle tabbas Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne rahim kuma mai watakila mai jin kai ne da zaran mutum ya gane ya ce ya dawo Allah madaukakin sarki yana farin ciki da wannan lallahu ashaddu farahan Allah ya fi tsananin farin ciki min ahadikum sama da ɗayan ku da wato kinan menene adallat hu ba'iruhu bi ardin falatin wanda wato kenan yana tafiya a cikin jejin da babu shiya babu inuwa da kuma sa ta jefar da shi ta tsere a ce kamar irin hamadan jeji cikin Niger din nan sai kai akan raƙumi sai kai tafiyar kwana biyar ka tsallake hamada babu bishiya ba ruwa ba gari ba komai an yi tafiyan kwana uku raƙumin ya kada kai gudu abinsa ya za ka yi kaga halaka ta faru to ran da Allah ya sa ka tsira a wannan yanayin farin cikin da za ka yi lokacin da raƙumin ya dawo bayan kayi kusan mutuwa sai ya zo ya kwanta ya ɗauke ka ya tsare kai da kai farin cikin da za ka yi na dawowar raƙumin ya bai kai farin cikin da Allah maɗaukakin sarki yake lokacin da bawansa ya daina sabo ya dawo gurin Allah ba Allah yana tsanin farin ciki akan wannan saboda haka wani hula gafuru rahim shi mai yawan gafara ne kuma mai jin kai to za mu dakata nan an ce mana lokaci ya yi da fata abinda muka faɗa daidai allah maɗaukaki sarki ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai allah ba mu ladansa allah ba mu ikon aiki da shi abinda muka kuskure allah ya gafarta mana ya gane da mu kuskura wasu alaikum wa rahmatullahi wa